إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 27 ga wata na rabiul awal shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da hudu ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na dari da hamsin da shidda a cikin littafi alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز درسنا الدري ده همسن ده شدة إن شاء الله muna dai cikin bayani na maganar alhudud maganar haddodi na mini magana akan haddin zina da irin nau'ikan zina ta mai armi ta mara arme mace ko namiji da bambanta mai arme da mara arme wajen haddin yanzu zamin bayani akan subutuhu bi shuhud tabbatar ita zinar ko haddin zina iya tabbata da shaidu قال تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ها؟ هكذا يقولون نقول نقول يوا Allah mai girma da zai kama hujja ta yin shaidu kayan a yi haddi na zina ya ce ƙala ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce wallazina yarmunan musanat wayanda suke jihon mata katangangu su jehe su da zina thumma lam ya'tu bi arba'atu shuhada kuma ba su kaba shaidu hudu wanda suke tabbatarwa da cewa wane da wance sun yi zina kurin tuhuma to wa'annan wanda ya tuhumi wani da zina kuma babu shaidu guda hudu Allah ce fajilidu mu tamanin na jalda ku bulala su bulala tamanin bayan an bulala su wala ta lahum shahadatan abada kuma kada ku karbi shaida su har abada wa'ula'ika humul fasiqun wa'annan kuma sunan su fasikai to wannan maganar in amsa shaida hal abada duka inda an tuba komi na akwai masu ganin ko an tuba ba amsa shaida su an magana mahi kari da sabai suka aikace in aka yi tuba komi tuba ta goge komi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata tajibu ma qablaha tuba tana goge abin da aka yi kahin ita lallai masu yau girman gaske inda aka tuba kuma hatta da sunan fasikai ya sauka da kansu nan dai abinda muka so mu sani kunin maganar duk wanda ya tumu wanda zina babu shaida guda hudu to hukumcin shi za a bulala shi bulala tamanin فإذا شهد أربعة فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلانة كالمرود في المكهلة كالمرود في المكهلة والرشاء والرشاء في البئر حد الرجل والمرأة القشة ودن بيان دي فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار idan mutum hudu maza hudu musulmi kuma ɗiya ba bayi ba al'udul adalai wanda ba a sukansa da wani rashin da fasikanci da abinda bai dace ba na mutuntaka adalai ne wannan mutane guda hudu musulmi kuma ɗiya cewa bi annahum ra'aw zakara fulanin fi farji fulana sun ga zakarin al'aurar ne cikin farjin wanci kuma wannan gani na hakika kalmar wadda filmugola kamar dan kwalli a cikin tandu wanda ya san kwalli wanda ake sa kwalli iya da ɗa iya da ɗan tsinke kamar zaman abin ashana da ake sawa a cikin tandun kwalli a kakaɗa don a sa ido kenan ya kaga sun wannan yadda kasan shigar dan abin sawa a ido na cikin tandu kenan hakkin kwalli ko abin da ka sa a ido a cikin a cikin tandu a cikin gidan kwalli kenan dai ya shiga ya shiga cikin hoto kuma kenan ya an gansa kurin a hade magana kenan kurin kaman me yake ta dan tsinken kwalli cikin abin hausa ka ne ko cikin an gane yace kaman dan tsinken kwalli cikin tandu cikin abin kwalli والرشاء في البئر الرشاء asalin arisha igiya ce ta igiyar guga shi ne igiyar guga ita ce arisha yanayin da kasan igiya ta guga ta shiga rijiya dindai wannan alkunya ce kuma gwari-gwari alkunya ce gwari-gwari ce da kun an ga farjin wane a cikin ya ga zakarin wane cikin farjin wanci dinewa kore shubha ne kore duk abin da za a sa za a ma wani haddi a ci mutuncin wani ko a kashe wani sai duk wata shubha ke dauke ta mun karanta baya inda nan sallallahu alaihi wasallama yayi wata kalma lafazi wanda a wajen su kaman batsa ne to amma a ganin shari'a da hudu abin a hili a ɗauke shuba'a ta wannan bawan Allah di ya yi ka shahe ta ka goge daga waye ƙarshe dai ci a nikita ha yadda ka lafazin da yake na a hili bai ɗauka wata shuba'a kurin na jima'i ne kenan lamarin haddi sai an tabbatar da ba wata shuba'a wane da wance sun haɗu misali za mu gamsa a cikin bargo guda ka ce an ƙare ko shari'a ba ta baka uzuri ba abin haddi don mun isko wani wata a cikin markogoro maka hudu su babu kanzu nan shari'a take kariya mutane mutunci sai an ga haƙiƙa haka wani kudan ta yi haddi kurin ta kan ga kun nake na zamani a tabin mutum ana bincike wani abincike zanen shi zanen ta abincike wanda shi a yi taɓa layi kun babu shaida ko wani maki ya ci mutunci ya ce ya yi wannan dubban sun ce wani ba dole inda za a kuma ga musulunci za a kare mutuncin kowa hatta turan da suke suke magana da wayanci a banza za turanci irin wannan abu da shi ba kadan mace na tace kun kana mai ta kunshi kenan kadan ba wani magana hanka hakika to za ne mawa kadan kaza kin shi a cikin ta an samu wani to na wuta iyawa kana kuma aji mai ba na haka musulunci kwari akwai kariya mutane mutunci da an san na daya akwai abin da ke tsakanin bawa da ubangijin shi na tuba tsakanin bawa da Allah kuma akwai shari'a ta lahira shi yasa muke bakin kokari abin da ya bayyana a yaki da shi abin da bai bayyana ba ba nan bane ba a sa kwamitin bincike abin ciko nan da ilimi na zamani da na waye ya an gano dole mana ka bane ya ce kenan sai an sami haka kenan an sami wane mutum hudu musulmi diya adalai su shaida sun ga zakarin wane a cikin farjin wance kamar dan kwalli mun sa kwalli cikin tandu kamar ri wa risha fil bi'r kamar igiya ta guga a cikin rijiya suka ganta haka muka wanda wance to an haka samu wannan abin ne huddar rajul wal mar'a sai da matar da namijin kowanne sai a mai haddi sai an samu wannan shidu yace fa idza shahida thalathatun wa takhallafa ar-rabi' hudda thalathatu hadd al-qadhf lil ayat al-karima idan mu hudu muka zo da cewa ga mu za mu shaida mun samu wani da wance suna zina da muka zo mu uku kowa shaida na gani ka gani duk mun gani na hudu ya ce a'a ni dai na gansu dai a gida guda ko a kaza to kuna ukun kun gama yawo wanzu kun za ya muku bulala tamanin za a muku bulala tamanin tamanin kowa ya mushi ba rawa muku zai ba kaji da wani hau kare mutunci mutane kare mutunci ne haka kuna abin haka ya ce kenan idan mutum uku suka shaida wata khallafar rabi na hudu hijja da baya yaki ba da shaida suka bada ya ce hudda talata za a ma wannan ukun haddi kuma haddin ƙazaf haddin ƙazafi bulala tamanin don wani aya da ta gabata masu jiwon katagangun mata kuma ba su zo ba da shaidu guda hudu ku bulala su bulala tamanin shine hujjar musu bulala tamanin wani ma ja na an kasa mata bin zuhair qal wannan abin ya zo aikace sahabbai suna da rai ya ce wata mas'ala yake cewa shi kasa bin zuhair lamma kana min sha'an abi bakara wal mughira allazi kana tuka da hadisi ne dogo wanda abin yawa kana maghirata bin shuba yana gwamna a basara da abubakara da shibil bin ma'abad da abu abdullahi nafi wannan suka zo da cewa sun ga akwai ziyad bin ubaid a cikin wanda aka suka zo kasa ba shaida suka tuhumi gwamnansu da zina lalle sun ga wani abu wanda bai dace ba irin abin da ake faɗi kenan to amma ita shari'a wani abin da suka gani ba shaida ba ce shari'a shi mai shari'a bai tabbatar da wannan abin sai an samu wannan abin da Allah ya ambata shi guda hudu mu a musulunce ba a yi ba kuna ta shari'a ta zamani aka ce shari'a matuƙa ba kama shaidu ta ba ana wani tuhuma ce ba mu tabbatar mu a hukumce a shari'ance wani ya yi kaza ya samu wannan abin da Allah ya ambata da muna magana ta shari'a da suka zo kamar za mu gani gaban sha za mu makanta gaban sha Allah shi ne a nan ya dan takaita maka kisar cewa lamma kana mishi ana yi bakar wani kolon kamar abin sanan ne lokacin da al'amarin mugira ta bin shuba abubakar abubakara da mugira abin da ya wakana tsakaninsu na maganar yin zargin mughira ibn shu'ba da zina yace wa zakara hadis kina ya takaita maka mas'alar kenan da ya ambaci hadisin abinda aka yi kayan mu zo mas'alar mu anan ta maganar wata irin shaida ce can dai na bayan tsakanin su to da aka zo anan yace fada'a fada'a shuhud an kirawo shaidu su shaida a kan mughira ya yi zina fashaida abu bakarata wa shibir bin mi'bad wa abu abdullah na fi kenan فقال عمر رضي الله عنه هنا شهد ثلاثة هنا شهد هؤلاء ثلاثة شق على عمر شأنه لوكتشن ده وانا uku suka zo wane shaida na gan shi iya kaza wane shaida duka kwarai al'amur ya ba umar ya tada umar hankali na maransu ya kwarai ya tada umar hankali abinda bai tsammanin wannan abin kuma awai ana ga abu zai tabbata kuma amma irin wannan sahabi irin wannan abin kwarai umar ya tada hankalin shi kwarai ya tada hankalin shi iya tsoron gurin abin zai waka abin da yake gudu zai wakana yanzu ana jiran na hudu uku sun shaida sauran ɗaya kuna tsari yanzu ana jiran na hudu ya zo sai gashi ya zo falamma qadim ziyad bin ubayd wani kan shi bin abi sufyan lokacin da ziyad ya zo yanzu ya zo shine da gashi da an kare kurin dole an sau ba su dole a mugira mugira haddi wasan kisa ne kuma sai umar ce mishi in tashhad insha Allah ila bihaq na imani ziyad ba za ka bi shaida ita gaskiya Allah da ba ka shaida an ba ta gaskiya ba قال قال زياد sai ziyar yanzu shine na cikon hudu ya ce amma zina fala a shahadu biyu walakin ra'aitu amaran ƙabiha ya ce amma magana shaida akan zina wannan bane shaida kanta amma na ga mugun abu na ga mugun abu kenan tabbas an samu matsala da a wata ruwaya da hadisin zo gaba daya cikin musannaf haka imam bayhaqi ya kawo ruwaya da suka zarge shi sun tura zuwa suka yi suka hau gidan daga saman gidan suka ga abin da ya wakana na alaƙa tsakaninsu da wannan baiwar Allah sa gaskiya dukkan abu dai su abin suke bayyana gare su ko sun ga wannan abin to amma shi ziyad ya ce ya ga mugun abu amma wannan magana ta shine magana da ake da dan akwai ta ruwaya umar ya tambaya cewa ka gani kaman tandu cikin kwalli kaman aca kaman dan kwalli aka da ka gani kararra ba wani abu gani to na gani wani abu ne ke da wahala ko a yanzu iya da wahala in ba wani ba iko Allah la kaddar abu ka samu zanata ka samu wani abu ya ka daga su jika iya su tashi ko iya da wahala yanzu haka bude ka ga wani abu iya da wahala gaskiya sai ka ce ka kirga na aka mahaddin an ci a haddi amma gaskiya kayan a haddi na zina in dai mutum ba zawa bai ce yayi ta hanyar gani wala abu ne kwarai mai wahala gaske sai dai yawan da ya zina ce yayi kenan anan su dai a takaice da kissa ce doguwa nan da ya kama na kuma abin da muke so mu magana yanzu wannan bawan Allah mutum muna magana mas'alar idan mutum hudu suka zo suka yi shaida suka siwa suwa wani shaida ya zina wannan hudun idan uku kowa uku ya kawo su kawo magana guda ɗaya zai toki to su wannan uku za a musu haddi ba ce shi kenan kuje tun ba samun shaidu ba a sai an musu haddin kasafi shi ne matsalai shi zai kwarai akwai tsoratarwa akwai matsala a wajen kare mutunci mutum ka tuhum mutum zina ka kwanan ka ce wani zina kwanan tuhuma bakin ka alaikum kwanan magamin abu shi ne ka ce kenan wannan ganin mugu abu da ce ya yi lalle kenan wannan laihi ne a ce wannan haidai ta'azir dan shugaba ko da mutum tarin an ce ba a ma mutum haddi sai an kama shi turmi tabariya haka hausa suka ce a turmi tabariya ba shi wani hausa ce mai kyau yan kama su turmi cikin tabariya to wannan ko da ba iya haddi a shari'anci bin imam haddi amma akwai ta'azir shugaba ce to wannan abin ko da ba ku yi zina ba za a masa ladabi in ma abu lala in abu daban da kamata shugaba masa ladabi wanda a gaba kasa kara eh mun ganka wane wane a cikin wani gida da ba naka ba ku ga shiga gidan gida da mata ba ta arewa ba mata ka a gida mun kama ku eh ba mu haddin zina amma muna da haƙƙin a maka ta'ziri a maka ladabi tun abin da kai bai dace ba wata ruwaya ya ce ra'ayat imbiharan wa sawat naji wani motsi mai ƙari naji wani nishi mai ƙari ce dun da bai ga wancan ba amma dai magana wancan bai gani ba قال Umar. Allahu akbar da yawan magana ta cewa amma zina fala ashhadu bihi amma maganar zina banda shaida kan zina yace amma walakin amma kinan din da banda shaida akan zina qadar ayatu amran qabiha na ga mumuna abu Umar yace Allahu akbar hudduhum kuma su bulala kenan abu da suwa da abubakara da shibir ibn mu'bad da abu abdullah na fi ikin ya ce faƙala abubakara ba da ma da raba abubakara cikin wanda suka yi aka bulala tamanin bayan sha bulala ya ƙare sai ya sake jaddadawa ashadu annahu zane kurin na shaida kun ya zana kurin fahama umar radiyallahu anhu umar da ya wannan magana umar ya so ya sake caza shi da bulala fahama umar radiyallahu anhu an yi da alil jalda aljalda umar ya so ya sake bulala shi fanahahu ali radiyallahu anhu ya ce a baka dama baka dama sake bulala shi wa qala ali ce ma umar in jalatahu farjum sahibak an har ka bulala abubakara saka yi mata bulala to ka jehi abokinka a shi bugira da aka tumal fatarakahu wala mai da he bar shi bai jehe shi ba nan mai aliki ne kalmar ta sananna me yake da ya ce in ka jehe shi in ka wa wannan bulala to za ka jehe abokinka ba na mulkin zama shi ba ba tabbata ba idan aka ɗauki shaidar wannan shaida guda abin sa aka mai haddi don ya shaida akan watsa kazafi to shi kuma in matsayin shaida biyu zai tunda azami haddi biyu kenan matsayin shaida biyu ke yi tunda matsayin shaida biyu ke yi kenan su biyu can da su uku ne sun samu shaida uku kenan ya mai haddi shi ne magana kenan eh kenan har matsayin shaida biyu ce za a mai haddi biyu to kenan yanzu ba buƙatar ya amma wai kama abokin ka haddi sun sun zo ke su kenan kenan ba abin shaida ɗaya ce kenan haddi guda ne baka iya fahimi haddi biyu abin da kenan ali kare uban kuma dole yarda magana ya ce ‘yan kame bulala to za ka je shi ko zankan kashe shi zai umar sai ja birki ba yi ba wannan abin da kenan aka yi an je don wutarwa cikin wutan nasin dogon hadisin tabbataccen hadisin baya umar daga baya an nemi wannan saboda mu'amala ce a cikin maganar haddin kazafi akwai ba a masa tuba magana kuma ba a masa shaida su abada wannan mas'ala su wancan biyu sun to sun tuba sun bayyana tubansu da shi wannan maikacin ma'aud wannan shibir ibn ma'abad da shi da abu abdullah sun sun tuba shi ke suka tuba aka ci gaba da amala da su an masa shaida su amma shi abubakar ce alabe tuba sabon tuba na sa abu da gina na gani kurin tuba mai zai yi kuma shi mutum da kuma mai kwarai da mai ibada an ci kwarai takaice da haka yau kana kurin shi ya tsaya kurin akan abin da hudu yana kurin ba tuba da zai tumuri za abin almuhimmu nan maganar mu kurin magana ce ya kawo nan ya ka dan suna komi da dalili da abin da kace kaza shine ake bukata a ka maka hujja nan babe da yayi na maganar yin haddin kazafi yin haddin zina sai da shaidu guda hudu kuma wani hudun kowa ya shaida ya ga turmi ta ɓarya ya gansu a haɗe kowa idan ɗaya ya toge ya ce bai gani ba balle biyu su uku bulala tamanin ta kasafi shine magana kuran don magana ya kama abin da aka tana lokacin sahabbai sahabban tsakanin abin da tsakanin sahabbai wa kana umar ya dare haka aka yi uku sun shaida ɗaya ya ce ga mugun abu da kawance abin da ake na magana karara shikenan aka ɗauki haddi ga wannan bawan Allah wannan ba annabawa ba ne ba ana samun komi tsakanin mutane a musulunci annabawa suke da shaida ta isma a musulunci kuma sai a musulunci yin wani laifi guda bai mai da wani fasiki in ba ci gaba da yi ba ko bai to ba wannan magana kenan shi na zamu dauka nan sai hukumar man'ata za ta maharam to yanzu muna magana kuma tun zana gashi yanzu bayani ga abin da za a yi to yanzu nan shi zanar ce yayi kuma da maharamin shi kana kuma mutane guba cikin al'umma akwai su akwai su masu wani malatan da sha'awa maharamar shi wadda kowa babu kuma kuma ya zina ta to idan mutum ya kwanta ya nemi maharamar shi ta kowane bangare ya ce wa manzana bi za ta maharam fa hadduhu alqatal muhsanan kana aw ghayr muhsan wa idha tazawwaja utila wa ukhudha malu duk wanda ya zina da maharamar shi ana dubai yar mai uwa kanwa uwa diya kanwa duka kanwa ka yaka diya kanwa ka diya ka duk wannan da suke maharamai dai su mata uba sauransu wannan idan mutum ya zina da su kurin za a mai haddin kisa ba a kula ya armi bi ba armi kurin kashe kaza ba bukatar anan ya sani kaya armi kurin kashe kaza ko kazar mai ne wai za ta zawaja in kuma aramanta ne har da armi abin kenan a hukumce irin da ake liwadi asali liwadi ce har ma ake yi liwadi halatta abin shi na aibin abin su a can dama yi liwadi wancan ba sai armi ba na mutanen lud ba sai ba armi amma yin mai da abin har ka armi akwai ta'addanci kwarai akwai rashin kumina akwai banna kan banna mai da abin kenan legal abin ne kenan kan ka'ida har da armi akai shi na aibin aibin abin ƙara munin abin maganar armi kira mai abin kenan legal na daidai ne shi za abin yake nulaki yake wuni da yawa ka zama ci ayyu arme ne ayi a wannan ya muni daman haramu ne da ayyukan kuma armetoci idan wa na izini ce kaɗai ya yi za a kama shi a mai haddi ba a kula da maganar arme ko rashin arme amma wa'i za ta zawaja in armai arme ne ya yi kotila wa hudu malu za a kashe shi kuma duke shi amshi a sabitin malu duke shi za mu shiga ba daya eh duke za a mishi sa abin abin mal shi ne abin za a kara mishi in harbe ne akai wannan magana da yawan kamar ya tarjama ne babu kan masala kaza me hujja shi kan haka sai ya kawo hujja da ruwaya wadda ashabu sunan sun zo da ita abu dawo tirmidhi da sahibin maja an al-bara qala لقيت عمي ومعه رايه فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله bara'aki ta na game da wani amina dan uwan uba da tare da wata tuta ta shaida annabi ya aike shi dan aike na annabi sallama nace na zuwa ammi ina zuwa yace manzon sallallahu alaihi ya aike ni بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابي بعده manzo Allah ya aike ni zuwa ga wani mutum da ya armi matar baban shi bayan baban shi baban shi baban shi ya mutu ya dibi da cikin matan ya arma wajen shi ne manzo Allah ya aike sallallahu ya aike ni in je an adali bi umqahu in bigi wuyan shi mana in ci kashe shi kuma wa akhudha malahu an amci duke shi ba magana gado ma ko an katabatul mal haka za a mishi wani shine shaida ta duwan da ya yi armi matar harramar shi to za a mai haka a kashe shi a amshe dukiyar shi ne a musulunci shi aka take hujja a musulunci ana iya tara wani kamar tara ce da irin wannan da wanda wanzan ake cewa wanda ya hana zakka ko musulmi ne za mu je da ƙarfi a amshe dukiya za a yaƙe shi a amshe a hudda zakka kuma a hudda a amshe rabin dukiyar shi ya ƙi hudu misali raba hudu zakan miliyan goma iyaka ta yawa duka biyu ce bai hudu jika 250 a cikin miliyan goma abin da hudu kina miliyan goma jika 250 ce to sai a je da ƙari a hudu 200 kuma a wuce miliyan biyar sabi a bar mai sauran haka wannan shine ake tara a musulunci kenan ana iya cikin shugaba cikin ukuba da yake an ta kama a wani ta'azir ana iya tara da kuɗi ka biya amma garama ka biya saboda al'amala dabi ya ce sai ya zo da mun kare wani masa'alar duk wanda ya je ma muharraman shi ga matsayin shi ba a kula da arme ko rashin arme irin na zina kuma idan kurin zina ce aka yi babu arme a kashe shi ne kurin idan har arme ya yi to za a kashe shi amince duke shi gaba daya sai kuma hukumar man'ata bahima hukumcin wanda ya je ya nemi dabba shi ma ya zama dabba ne ya je ya nemi dabba mai hukumcin shi shi ma dai ga abin da ya zo ya karuwa da imamu turmus ya kai ibn majah suka roto abin da ya tabbata hani bin abbas qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man waqa ala bahimatin faqtulu waqtul bahima babu matsayin wanda ya kashe matsayin wanda ya nemi dabba kuran ga hadisi kuran ba wanda gwan hira kuna ga maka abdullahi bin abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man waqa ala bahima duk wanda ya hada ma dabba faqtulu ku kashe shi wa qatulu bahima ku kashe dabba a kashe kowa ba magana armi ko rashin armi koran ya nemi dabba ta zama dabba ta shaye ta sai a kashe ta yayan ka ta abat guda amma yake cewa baiwa kwanan nan biyu ce wata guda ba ta kirayin shiga ta malam ina da ina da timkiya dan uwana ta kama ya iya neman ta ana ma ana ba na ba kwanan nan wacce wata guda wallahi ƴan mu biyu ba mu aikace ne aka aikata mu tabbas kuma wani magana shuba ko an kama shi iya neman timkiya ya zai da ita sai tana ba hadi ta tumke ko yanka ta ko binne gurin kai yanka ta binne ba a cinta wallahi kwanuna Allah kiyaye wannan shine magana ta kenan haddi na wanda ya je ma dabba a kashe shi kuma a kashe dabba inda to tunda ba a haddi a nan mu dai tunda ba mu kashe mutum a dabba muna kashe ko tunda mutum bai kashe mutum ana amma dabba ga kashe sai a yanka ta sarta gon albarta shikenan sai haddin liwat haddin ne namiji ne namiji wa idza awlaja rajulun fi dubur rajulin akhar فحدهما القتل محسنين كان أو غير محسنين idan wani namiji ya sanya al'aurar shi cikin takashin wani namiji fa haddu ma alƙatal haddinsu shi ne kisa wannan kisa muhsinain an musu arme ta muhsinain kana sun zama ta masu arme ne agwadan musulmi ko kuma su arme ba a kula yanda ba a kula na wajen dabba da na marama shi ma haka duk wannan ba a ba a kula da arme ko rashin arme ko sanar mai ne ko da yanzu a kashe su gaba daya an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih wannan ruwaya wadda imam turmizi haka ibn majah da sauran rutu ruwaya abdullahi bin abbas ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajattumu ya amalu amala qawmi lutin wanda kuka samu yana aiki irin aikin mutanen lut faqatul fa'il ku kashe mai neman mutumin wal maf'ul bi da shi mai takashin wanda ake nema da mai neman shi da wanda ake nema duka shari'a ta ce a kashe su sai haddul ƙazaf matsayin haddi na ƙazafi kawa mutum ƙazafi duk da kamun ƙarya na kaza na yi kaza ana kiransa wani ƙazafi amma a shari'a aka ce ƙazafi ba ƙarya ba akan komi bane ba kasafi wanda ake mahaddi na bula tamanin he na zina tunan wata ƙarya da mun ba kai ba na yanka maka wannan abin daban kuna shiga haƙƙin daban na cakin ka amma ba a zawa amma bula tamanin don na ma ƙarya da wannan daban na ma wani abu baka shari ba na ba kai ba na ce kayi kaza ko ka aikata kaza na abu daban da ba zina ba ta dangana ma kayi ba a ma haddi he na kasafi ne ake haddi he na zina ne ta'arifu menene ake kira da ƙazafi ya ce alƙazaf huwa ramar bizina me ƙazafi shi ne a jehi wani da zina a tuhumi wani da zina shi ne ƙazafi karin ma maka bayanin kenan da ake yin shi ko ya shi kamun kamar zai maka gwaro-gwaro fasara bi an ya ƙula ya zanin أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه رميه غيره بالزنا yace ko ka ce kai mazinaci ko wata kalma daga cikin dai lafazin daga yin shi da ka faɗe shi za a fa'inci ka tuhumuwa na da zina shi ne ƙazafi duk abin da za a ga ka faɗi an san wani mazinaci ne ya ce hukumcin wanda ya haka wa huwa min al-kaba'ir al-muharrama iya daga cikin laihi babba wanda aka haramta kuma an kai mana zai dimmir da kai a cikin gidan wuta babban laifi ne cikin maimain laifi masu dimmir a gidan wuta ya ce ƙada ta'ala allah mai girma da buwa ya ce innan lazin yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim wanda suke jihon mata kamammu masu kame kansu musamman mai zina masu imani kuma lati an tsine musu a nan duniya haka alakhira kuma suna da alkawalin azaba mai girma ya kama aya da ta mata matsinuwar Allah kamar da tuhumar mutum kamamme da zina nan suna kawo maganar musanat zuwa ta misali yanzu karo ce ta kama gidan karuwanci ga sanan da gidan karuwa ne kaga baka mata baka neme ta ba ka ganta ya ba amma kace mazana ce ya ce nan ba amma wani haddin dan da mun gare musana ce ta dan ta maje ta kama gidan karuwanci ne da mun aikin kenan ake awon kenan nan ba ake ba kai kawo musana sai kai magana musana al-ghafila mata ta kama gidan karuwanci gashi nan kowa sani kaga nan ba magana a ce awa mutum haddin zina haddin kasafi ga da mun karo sunanta yace bayan wannan aya wa ana abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan ruwaya imam al-bukhari aka muslim da sauruto da hadisi abu hurairah radiyallahu anhu ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a al-mubiqat qalu wa ma hunna ya rasulullah qal ash-shirku billah was-sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akalu riba wa akalu mal al-yatim والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات abu rake ba labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtanibu saba al-mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu dirmiyar da mutum a wuta kwace masu hallakarwa ku nisanci abu bakwai mai hallakarwa nan bai cin kunta abu bakwai an sanar da su tambaya suka ce wa mahunna ya rasulallah wani abu ne guda bakwai masu hallakarwa ya manzan Allah sallallahu alaihi ya jano musu cewa a shirku billah da farko dai ya hara da shirka tarayya da Allah gama Allah da wani kiran bautar wani Allah hada Allah da wani ya ce wa sihir da sihiri sihiri mutum kan iya wani dabu-dabu duk da hukumcin shirka ne amma bai kira bai kira mana bai bauta mu komai ba ya wani abu da duk abin da zaka yi juye haƙi ana abu kama kai kuma ta maji kuma ta maji kuma ka bauta ma kowa ba duk ya hudu kan hukuncin shirka shine sai mun ce dabo dabo Hausa dabo dabo duk da muna cewa asiri hakan ma ce mai kyau asiri asiri a Hausa mai asiri dan gani ba ta ba shi ce ma asiri gare shi to akwai shirka akwai sihiri asiri asirin asihiri ne asiri sun yi asiri na ba haushe ko bai buguwa ko bacewa yake ko dabara ibugu duk yana abubuwa ya kaci an ta asiri su ne ko ba su ne ko to kaga su kuma sihiri ne daga an ce wani bai buguwa to ya bar hanya daga an ce wani an buguwa ibuguwa to ba ba amma hanya kan tabbas eh ya bace to kun mushriki na mun dan daba ne eh ya bace ga kun ga bace to yayi ya sihiri eh shi ce dan daba da dan sihiri juyi hakika juya kamar wasa ya kamta ya ce ruwa ido ko ruwa ido dan ruwa ido ko ya ta tabara ya ta tabara ya ta tabara ba haji gidan kada kallon gidan kallo buga furur ya wani abu ko tabara ko ya mun mun shi wani abu ya mai da wani abu kasa ta koma sukari duk akwai masu daba daba ana yi ana yi da nasu suna da qur'ani ya tabbata mana akwai sihiri wanda gashi hatta na misalan musa na inda musa kan shi wuriya kawon kashin abin da ya tabbata da suna ba in ce babu akwai shi kuran suna ta tabbatar akwai sihiri baka in kane shi kuran suna akwai sihiri illa kun bai tasiri da uzunin allah amma akwai shi za a wa mutum a shi cikin akin sa'an wa da abin da ke zana wasu mutane ya ce ai asirin an gwada mu jarrabu ne amma zai ma natsu allah an jarraba eh ko an jarraba an aiwa wance hewa ne da ya da ita ko an ma wane ya mutu kai tsaye mutuwa kurin yayi daga zama ga misali an dauko bakin allo na ƙarya misali an yi wani hatimi an sa sunan wani aji a ruwa saman wuta yanda wannan ya kone can shi ma ana kona ana kona shi wallahi na wallahi da ba ba ne wai haka haka suke a kona a kona a kona soyayya a kona a badda mutum ko a hauka tashi a sa sunan cikin suna tsakanin suna aljannai a sa sunan shi a duwa saman garwashi tun akwai in kuma so ne a suna al'azurwa ne shi na injanyo ka ne al'azurwa ne ake a yi hata mun a sa suna ya ja da zuciya ka ya zuciya ta rika tashi ta rika son wannan wanda aka abu ko a kurta a ƙasa a dauko garoshi a zuba a saman suna tun na abin ana hanya da yawa ana yi wanda ya san wanda ya gargajiya da ya sani tun mun sani Allah ke Allah gawata mana to kenan wannan shine sihiri asiri kenan eh Allah gawata mana sabai gunki sabai sun muta gunki akwai masu yawo kamar mana da kai eh mun ya Allah gawata mana sabai gunki suka bauta ma sabai buka su Umar ko gunki suka bauta ma mun suka kuma sunan shugaban aljanna wannan ba dan an yi bane ba tuba ake so ai yace da sihiri da قتل نفس التي حرم الله بالحق وقتل النفس التي حرم الله بالحق ده كسان ري با كان حقي با با زنبي يا ارمي با ردبي با hoshi da makami bai abin da je ba kisasi bane a kashe wani kuran to kinan kashe kashe wani babu wannan abun babu haƙƙi iya cikin kabira abin zai dirmi yadda mutum a gidan wuta sai wa akalu riba da cin dukiya ta riba kuɗi da ruwa ake cewa yan tere kuna kuma bambancin mu'amala yan tere daban magana misali yanzu na zo da banki ne da ɗan kasuwa ne ya bani yan miliyon zan kawo yan miliyon samil na je na buga na buga na kawo mishi yan miliyon samil yanzu za a ce wannan kuɗin duka rubu ce kuɗin wannan kasuwa a'a wannan samil ce riba san milkin nan ce riba wadda na ƙara inda tuba zai halatta fanta mutum falakon musu a maliku inda zai tuba wannan uwa kudin zai ɗauka ɗan miliyan kashi kashi wani halakar ce Allah ce falakon fanta mutum falakon wani son duk wadda ke taka ce shi wanda ya bada uwa kudin nashi ne jiga arewa zai mai dawata sai mai dama wanda ya ba shi kai anan naka ne dama dama zalunci ne maka akwai matsala ta kaɗoka kai a misali kaban miliyan guda na kama wani ɗari rabi ni me a cikin nawa da a cikin wakacin ruba ina ruba a ciki ina ruba a ciki yan miliyan na amsa na kai yan miliyan san mil ni na amshi ruba ni da na amsa ni da aka ba kuɗi ni da aka citawa ni na ba da ruba inda zama to gaba ɗaya ni ba cewa ni kuɗi na sun zama haram na waje na mila kenan abin da na maida wannan kudin uwa kudin wannan na sama na intiran shine shine da suna riba shine riba shine haram in aka tuba shine shi mai dukiya da amsa sai mai do sai mai zai mai dowa wanda ya amsawa ya kara ya kara jari sai to kina san hadarin riba wanda manzon Allah ya ba labarin cewa dirhamin riba daya da mutum wata ruwa yake cewa riba tana da hanyoyi mataki wajen 70 da yanka ci karamin layinta kamar mutum yanzu da mashi shi eh shi ne karamin layinta a cikin 70 da wani abu ya ce wa akalu malal yatim da cin dukiyar maraya innal ladhina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslun sa'ira masu cin dukiyar maraya yata zulman akan zalunci kina ko hanyar da mutum zai ci dukiyar maraya bai zalunci ba idan ya zamanto aka ce yaro da gari na bugita ya manya maraya kake rikiya mai dukiya kai kake kulawa da shi da ɗawainiyar shi kai baka mallaki abin da ka iya ɗaukan yaunin shi aka kwatsa a gida aka dan daidai ba a yi gaje-gaje ba don yaro karmi ne aka dan gama dai aka shi ma aka dan ɗauko a nashi aka gama a gida a yi abincin tare shi ma ci mai kyau nan ba a yi lahi ba mallaci idan kuna cikin wadata ku haƙuri man dai baka hali kana talauci ba a ce ga aje kuɗin kuɗin malaya kuma kai ga ana matsala kowa kai shi matsala ana ɗaukowa a yi aiki daidai gwargwado bin ma'aruf Allah ce da daidai gwargwado da bukata kinan maraya ba a cin dukiyar shi hadari ce wa tawalli yawm zahf da ba da baya ranar da aka gamu da kahurai da musulmi an ci karo kurin dan tsoro kai ka sheka da gudu kurin wannan inda abu yake zama laihi inda kahurai sun wuce biyunku kusan kai biyunku abin da sama sun wuce biyunku amma idan 'yan ku ɗari su ɗari uku ka tsere kaga sun buga su wuce ginuki biyu amma kuɗi su ɗari na ma gudu matsala ce daga rabi in yi suka wuce biyun kuɗi aka baka dama amma ƙasa da haka baka dama gudu sai da an ce ila mutane filikitar sai wanda gudun da ya yi aka ce gudu ne zai masu wata ambiskat wata zai masu wata ambiskat zai masu wata na ci ƙofar rago zai masu ƙofar rago ce zai mena ya gudu ne iyawa ya san a can akwai wasu yan uwan shi in suka je sun zaka shi ɗaya ne in ya kai su kai sakar jama'a shi kenan a shi gano ko ko ai wani tarko a can da in ya je ko akwai wani ban misali wata na kiya daidai wurin zai tsallake ta su su taka ire-iren wannan gudu dai na na an dai ba gudu ba na dabarar yaƙi ba ko ko adadin ya huce ya huce limki biyu an ka gudu an ce inda kana cikin gudun suka harbe ka mutu ka ta yi wuta Allah kiyaye eh inda kana cikin gudun ka she ka ta wani suka goga ba mu suka harbe ka ka ta banza ka ta cikin lahi inda kana cikin gudu ko wani yaki ne a wajen yaki na maki mana kana cikin gudun ba na wannan ba na dabarar yaki ba na yawa ba kun haka zan tsoro ka shekar gudu ka ba zuciya ka ta kare ka shekar gudu tun suka suka harbe ka shikenan Allah kiyaye ka mata da lahi ya ce wa ƙasufin musulmatul ghafilatul mu'minat kenan abu na bakwai da yin tuhuma ga almusanat alghafilat mata masu kame kansu kuma su ko a kawo san ba mai zina ma masu imani ka tuhume su da zina shine babu ma'ana kenan laihi ne tuhumar kamamma ko kamamme daga zina kuma haddin shi za a ma mutum bulalata ya ce wa man ƙadafa musulman hudda bi jaldi 80 jalda duk wanda yawa musulmi ƙazafi tuhuma da zina to za a mai haddi a bulala shi bulala 80 kama ƙala ta'ala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون cewa duk wanda wanda zai rubuta musanat wanda suke jihon duk ma kata al musanat masu jihon kamammu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada kuma ba su ka ba shaidu hudu da suka tabbatar da abin suka je wannan fajliduhum kubula lasu 80 jalda bulala 80 wala taqablu lahum shahadatan abada har da ku ƙara amsa shaidarsu wa ula'ika hum fasiqun wannan sune fasikai mun bayani magabata sam sabanin kan in ya tuba ta magana mahi kari kan mun makaranta baya cewa sabai suna amsa tuba da wancan da wancan da aka yi na Abu Bakara da shi bin Ma'barakin da su da su na Abu Abdullah an kira su tuba kina akwai tuba zaman Umar sabai suna neman aka tuba an ce su sun tuba an ci gaba da mu'amala da su kina ana amsa tuba in bangaren shaida bangaren shaida ce illa kuma da maganar fasikanci shi ma ana ɗauke shi inda mutum ya tuba tuba ta gaskiya wannan ba tuba ne ba ba a masashe da su kuma wannan cewa yadda ba su tuba ana ime sunan fasiki ba kai ce fasiki da baka ba fasiki ne wannan shi ne abin da yake haddin kasafi sai a li'an li'ani li'ani shi ne tsinuwa za mu ce wanda irin wannan mas'ala tana zawa kwarai balle yanzu mata akwai maza masu zargi kwarai ko su matan masu sa kansu halin a zarge su abu da iya da yawa na abu to wasu sai suke ɗaukan kunan daga mace mijinta ya zarge ta ce mai matsayar mansu kai ma ba armi daga ya zarge ta da zina ya ta kasa ce ai ba ba armi tsakaninsu tunda ba armi da tuhuma suka ce ba ba armi da tuhuma ta yi ma sa wani matsalai yau kin wannan cikin tambayoyin shi abin da ake maganar eh sai da a ce babu kyakkyawar zamantakewa akwai mugun zama a ce namiji ya tuma ta zina mugun zama ne ba daɗi amma tuhumar ta kurin tana zana ba zuwa bai aka haji aka yi li'ani bai ɗauke inganci a musu ko da gaya mata yi magana ta ahini ma ke mai nake ba to wannan an ba zuwa aka wurin shari'a ba gaban shari'a ta hudu ya ce shi ya tayi kuma ya rantsuwa wani guda hudu da magana tsina wadda ba haka ba aka yi ko da ya ce ta zina wani lai ala zai kama shi laihi na tuhuma da zina da sauran da mugun zama ko amma ba a mai ba a cewa ai armi babu armi tsakaninsu ba a cewa babu armi tsakaninsu
da kai an haihuwa yana cewa na ba ta shi wani duk ɗaya ne sai ya ji shi ƙara ya kai ƙara kuma ce da da kuma da haka ya ji wurin shara dan ka ne kullum dan ka ne kullum sharance fata kun tsakanin kullum dan wannan ba dan wannan dan kake wurin shara ba ruwan kowa dan kake fata kan tuzu ka zuka liyani mutane suke zuwa ta mutum yawa cikin ɗaya ya tsana wani kullum ya ce wani kullum mata kullum mata ba dan ba a cikin ku ya ne shi kullum shirme shi ba wani ba abin shirme ne baka tulu mutum kan mace ba dan wannan tsakanin kullum sai ka je kai liyani don kuma cewa ba ɗana wani ba ba ɗana wani ba ko yana ce wani inda ɗana na akwai masu cewa wani lahin da inda ɗana na biyu ɗana mun kaza ya wannan kwashi ne ne har kwa latacin na yi ma kashe ka ya kashe ka lahira ɗanka ne kuma ba wani magana wannan duk ba shi bane ba wannan jahiliya ce da ake cewa wai wani mutum kuna cewa ɗashi da cin gado a ban a ce a amma za ka zo ka yi helin ɗaya ne akwai abu da yawa ka'amar insha Allah to kenan a takaice dai tuhumar mace da zana kadai bai doke ingancin arme wani abin zama ambata shine idan ya wakana yake doke ingancin arme tsakanin ma'aurata li'ani in an yi shi na aka wadi yace idza qazafa ar-rajul zawjata fakadhabatu fakadhabatu fa alayhi al-hadd illa an yuqima bainatu aw aw ila'in idan mutum ya wa matar shi kazafi fakadabatu ta ce karya ki ya ce misali ya ce ta zana ta ce karya kake fa'alai lahad za a mai haddi na tuhumata da ya yi ɓangaren kazafi shi ma za mu haddin kazafi ya ce ta zana ina shaida babu to ilagin albayyana sai in ya kawo shaidu to shi bambancin sauran bambanci don ƙarhin alaƙar mace da miji da haƙƙin namiji a kan mace ya yi tuhuma sai aka bambanta ƙazafin namiji ga matar shi da ƙazafin wani ga wani ba ma'aurata ba idan ni misali ko wani kace wani kace na zana za a ce ina shaidu guda hudu wani suka ganni ina wannan aiki ka buga ka buga ba ka hudu ba ko ka biyu shi hanzu kana nan mai kasafi kuma dole a maka bulala tamanin amma mata ta ce na ce ta zana sai a ce shaidu babu shaidu ya maka zafi a to ni babu haddi ya a bani dama a zo a yi li'aini shi ne ana kambacin shaiduna wannan namiji kaɗa yake makalan amma kai yana wuce na zana ka ce ƙarya kake maka ce a zo zan zan irin zuwa ba ba ta kaje ku ƙarya kake ba ka ce wannan ya zana a ni zan yi rantsuwa da qur'ani za mu yi rantsuwa da qur'ani yayi ba ruwan da rantsuwar ka kai ya kake kur kun zan bulala ka malla ba da rantsuwa qur'ani ba da qur'ani kun kace wani zina baka shaidu guda hudu ba wata rantsuwa za kai ba bukatar rantsuwar ka kun ka ka za a yi babu shaida guda hudu kun a maka bulala 80 ka take ka eh amma mutum ba ta shi ce yace ta yi shaidu babu to ya yi aini to idan ya kiri aini shi ma'ana ne aini iyawa zo da aini ya kiri kiri shi da ana ake raba ba amma ya ce shi bai da aini ba ya bada rantsuwa ba tana na mata shi yanzu hasa ko arme kuma a mai bula tamanin wajen kusa gaba zama kuma zanen tana mata kace kuma dan ta amince ba sai zamna mata kace ba ba raba ku ba inda ake rabawa sai an zo an yi kowa rantsi ne an cika shaɗin shi zai zamu bayanin kenan ya ake li aini shi ne kenan ina ga don kan yi gulu na karatun don da wuya muharam ida shi dai musan da cewa yanwa kurin kazafi tuhumar mace da zina akwai bambanci da mutum matar shi ce tuhuma da wani ne ka tuhuma idan wani ka tuhuma matar wani ko wani da zina za a nemi shaidu guda hudu ka kawo wani suka ga an yi wannan aikin in an zo shi duku da hudu dole a mai haddi na zina idan baka kawo hudu ba kai za a kama a ma bulala tamanin kuma ba a bukatar kai rantsuwa amma mutum matar shi ce tuhuma bai ka shaidu ba to sai mu ce ka zo kai li'ani shine rantsuwar ka tace albayna tace shaidinka wannan an bada wani haddin kurin tsakanin namiji da mace kadai kuma ita ko zamu gani dan a kare mutuncinta haƙƙinta ita ma ka bata dama ba iya mata haddi kuma dan miji ya rantsuwa ya yi li'ani babu dama mata haddi sai ita ma mata kare kanta ba insha Allah Allah kai mu satan sama insha Allah sai mu
shi wanda ya karba bai da laifi magana akwai laihi daban magana ma magana kudin duka kowa cikin laihi da mai riba da mai amsa da wanda ke bada duka cikin tsinuwa a cikin laihi muna magana wai mai riba kudin muke magana wancan internet shine ake magana ma kowa cikin laihi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته